أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلي عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذاك الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يا المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a kamar da muka saba yau goma sha biyar ga watan tara hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1446 wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan uku miladiya wato 2025 saboda za mu ci gaba da karatun mana alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka ta kofar gidan mai girma sarkin nan ba har yanzu muna na cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul isra yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 107 wanda kuma ci gaba da inda Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin cewa alkur'ani ya sauka da gaskiya kuma da gaskiyar aka saukar da shi sannan shi wanda aka saukar masa da alkur'ani din aikinsa kawai shi ne isar da alkur'ani ya ba mutane bisharar za su shiga aljanna in sun bi ko kuma a ja kunnan su cewa in sun saba wato kenan za su samu wato mummunan sakamako na rama ainihin ta bayani na makaranta wa ƙur'anin farakan lafi littattun wa ƙalin nasu ko? ka karanta ta kul amini ka karanta
wa qur'anan faraqnahu li taqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukut wa nazzalnahu tanzila
yawa wannan ayan da ta shigo aya ta 106 Allah madaukakin sarki na cewa bismillahir rahmanir rahim wa qur'anan farakanahu wannan shine alkur'ani kuma wannan alkur'ani din farakanahu mun rarraba shi litakrahu ala nasi dan ka karanta wa mutane ala muksin abusa wata kenan tsawon lokaci wani zallahu tanzilan wune muka saukar da wannan alkur'ani asalin wato kenan saukarwa a nan wannan aya Allah maɗaukaki sarki yana suranta wani a cikinta yanayin saukan alkur'ani da aka saukar wa mutane domin amfaninsu Allah maɗaukaki sarki ya yanayin saukar da alkur'ani amma sai saukar da shi ba wato kenan lokaci ɗaya ba aka saukar da shi alamuksin a bisa wato kenan zaman lokaci tsawon lokaci an samu wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanna shekara goma sha uku a makka ana saukar da alkur'ani ba a gama ba ya dawo madina ya zauna shekara goma ana saukar da alkur'ani kaga rafili shekara nawa kenan shekara 23 a cikin shekara 23 nan an samu fatara na wata shida wanda ba a saukar ba daga lokacin da aka saukar da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram ba a sake saukar da wahayi ba sai da aka samu wajen wata shida sannan sai aka saukar da ya ayyuhal muddathir kun fa'anzir daga za cikin rafin ya cikin shekara 23 in ka ɗebe wata shida kaga ka tafi wajen shekara 22 da wani abu ana saukar da alkur'anin nan a saukar da wannan aya a saukar da wannan sura a saukar da wannan yanki na wannan sura a saukar da wannan a saukar da wannan haka aka yi a cikin wannan lokacin shi ne allah maɗaukakin sarki ce mun saukar da shi wannan alkur'ani domin ka karanta ma mutane mun saukar da shi saukarwa a hankali a hankali a hankali a hankali wannan aya malaman tafsiri suka ce ta sauka ne don taima bayani a kafirai wato kiran maganarsu da suke cewa laulanu zirar alkur'anu eh laulanu zirar alaihi alkur'anu jimlatan wahida ko menene dalilin da ya sa bara a saukar da alkur'ani a annabi sallallahu alaihi wasallam jimlatan wahida ba a dunkule kawai a aiko littafin to shi kenan magana ta mutu ba an wuce wannan layin musa alaihi salatu wasalam muna da labari rana ɗaya tafi je karɓo a taura bayan ya je ya abin ya zo da allina a tauran gaba ɗaya kawai ajiye musu shi kenan an gama to amma shi sai abu da yanga ana sassaukar da shi a hankali kucin kucin kucin kucin me yasa wato kenan za a yi hakan nan to shine Allah madaukakin sarki yake ce musu a'a ya saukar da shi haka ne da wata hikima wanda ke tasa kuma wannan magana da suke cewa me yasa ba a saukar da alkur'ani jimla wahida ba kaman a cikinsa akwai tanakuri tuka da warwara akan abin da da suke tuhuman annabi sallallahu alaihi wasallam kafin wannan maganar tasu domin da sun ce shi ne ya kirkire shi da kansa ko haka suka ce ko suka ce asadirul awwali na tatabaha shi ne ya je rubuta tatsuniyoyi na mutanen farko shi ne za ki zaki karanta masa abin nan akwai kuma su ayoyi da suka nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine shine ya kirkire alqur'ani har ma yake cewa ma yakunu li an an ubadilu fa min tilqa'i nafsi in ka ne ka rubuta wannan ba mai yadda da shi ba ka je ka goge ka canja wani ce ai ba zan iya canjawa tunda ba ni ne na saukar da shi ba to tunda da ba su yadda cewa alqur'ani Allah madaukakin sarki ne yake saukar da shi ba yanzu suna ganin suna tuhuman annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ne shi yanzu kuma sai suka zo suka ce a saukar mana da alkur'ani jimlatan wahida kaman yanzu akwai dan ci gaban cewa sun yadda alkur'anin alkur'ani ne yanzu abin da suke tuhuma a nan shine me yasa ba za a saukar da shi jimlatan wahida ba ko kuma a bayan mun karanta inda suke cewa ko ka hau sama ka zo mana da littafin lannumina lirikiya ka hatta tunda za a ne kitaban na qara'uhu ko sai ka zo mana da littafi wanda muke karanta shi wanda kuma wannan din ba zai sa su imani da shi ba don hazan cewa ba za mu yadda da wannan ba to yanzu sai suka sassauta suka ce wata kenan me yasa ba za a bina ba a saukar da alkur'ani a lokaci ne ba allah kukin sarki sai ce a'a ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu akwai dalilai dalili na farko allah kukin sarki ya saukar da alkur'ani wato kenan da kamar yadda ya faɗa a cikin wata sura wata sura daban inda Allah bada kujin sarki ke cewa linusabbita bihi fu'adak kazalika linusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartilan mun saukar da shi ne a hankali a hankali don mu tabbatar da zuciyarka mu karfafa maka zuciyarka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kasa ai bai san alqur'ani ba saukar masa shi aka yi don haka yana bukatar shi kansa a yi tadirinsa a wajen saukar da alkurani don haka sai a saukar da kadan idan ya iya shi sai a saukar da kadan in ya iya shi sai a saukar da kadan kuma in ka lura da wannan tsari zaga rahama ce a gare shi da kuma mu shi ka dafa daga ran da aka saukar da alkur'ani na farko ya tabbatar da cewa shi manzon Allah ne ai shi ka duwan maganar shakka ta riga ta wuce a gare shi amma yanzu mu ne ake training mu musulmi don haka ake saukar da shi wato kenan linsabbita bihi fu'adaka ay wa fu'adal muslimina ko allazina amanu ma aka don haka Allah da karfafa in an saukar da wannan gobe sai a sake saukar da wancan gobe sai a sake saukar da wannan hukunci yau kun saba da shi sai a saukar da dafi shi tsauri sai a dauka sai hakan nan sannan Allah madaukakin zai ce wartallahu tartilan ko sannan mun saukar da shi wato kenan in an ce ratulu shine wato kenan groupings wannan ayoyin ga gurufin ɗinsu wannan ga gurufin ɗinsu wannan ga gurufin ɗinsu haka na ake saukar da a dukula dukula wannan sun yi magana akan abu kaza wannan shine ma'ana warattal lahu tartilan ka abubuwa da yawa aka kawo su ka jera wa'annan ka kawo wa'annan a yakin su ka kawo wa'annan ka jera su haka nan kowanne ka bashi wato kinan matsayinsa Allah madaukaki sarki ce haka muke wa ayoyin alkur'ani da yawa wato kinan dalla dalla sannan idan muka lura daga cikin wato kenan hikimar saukar da alkur'ani shine Allah madaukakin sarki yace wama Allah madaukakin sarki yake cewa ba za su taba kawo maka wata magana mummuniya ba ko wata hanyar da za su kure ka illa ji inaka bil haqqi wa ahsanu tafsira ko yawwa wala ya atunaka bi mathali ba za su zo maka da wani misali da za su yi amfani da shi su kure ka ba in lajin naka bi bilhaki sai mun zo maka da wani wato kenan magana wadda take ita ce tafi gaskiya kenan suna zuwa don su kure annabi sallallahu alaihi wasallam su yi masa wasu tambayoyi akan abubuwa daban daban kamar yadda muka karanta a baya no sun tambaye shi ina rai yake yace ka ce musu rai yana gurin ubangiji na sukan zo da wasu tambayoyi kala-kala ɗaya bayan ɗaya don su ƙure annabi sallallahu alaihi wasallam amma allah maɗaukakin sarki sai ya saukar masa da wata aya wanda duk da an hana su tambaya an ce la tasalu an ashiya in tibda lakum tasu'ukum amma za su zasabe shi daga an ce yasalunaka an al-kamr wal maisir yasalunaka an al-ahilla yasalunaka an al-yatama ko duk irin waɗannan tambayoyi duk da an kwabe su akan tambaya suna tambaya wani lokaci da mai takan zo daga gurin musulmi wani lokaci ko takan zo daga gurin wa'anda ba musulmi ba to yanzu inda an saukar da ƙur'anin nan a lokaci ɗaya to duk wa'annan bayanan ya za a yi da su kuma in suka fito daga baya saboda sai a ko wani yanki sai su tsaya su yi tambaya a kai inda ba su fahimta ba sai a saukar da aya sai a ba su ansa haka kuma duk wata matsala ta samu suka rikita sai a saukar da aya sai a yi bayani sai hankali su ya kwanta to hakan nan wani yana daga cikin wato kenan dalilan da yasa wato kenan Allah madaukakin sarki bai saukar da alkur'ani dufatan wahida kamar da aka saukar da sauran littattafai wato kenan dufatan wahida ba sannan daga cikin sa akwai kuma rahama a gare mu a wajen gina wato kenan shi kansa addinin da fiqhun addinin domin addinin namu yana da wato kenan fiqhun sa akwai umurce-umurcen da Allah madaukakin sarki ya dora mana akwai hane-hane daga cikin umurta mace akwai sallah kaga sallah da farko raka biyu suke da safi biyu da yamma ko kuri zata salatu inji nana aisha rakatin rakatin farkon sallah an farlanta ta raka biyu ne sannan sai aka tabbatar da sallar tafiya aka kuma kara wata kenan ta gida ta zama wata kiran raka hudu kaga a hankali aka tafi abin nan sannan ba saukar da azumi a rana ɗaya ba har sai da mutane suka zama sun yi ƙarfi haka kuma ɓangaren hane-hanen ɗauki misali hanin shan giya lokacin da ayat farko da ta fara sauka a kan shan giya ita ce ayat da ta fara cikin suratun nahali ko? suratun nahali Allah marukuki sarki ya yi bayani da cewa wa minan nakili tattakiduna ومن ثمرات النخيل و... ومن ومن ثمرات النخيل و... ومن والأعناب تتخذون منه سكرا ومن
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا والأعناب يو والأعناب سنجد شو والأعناب ومن ومن ثمرات النخيل والأعناب daga ƴaƴan dabino dabino wannan da muke ci da ƴaƴan inabi inabi wannan da muke ci tattakizuna minhu sakaran a jikinsa ne kuke yin abin maye aiko shi ne sakarar ɗin yauwa sai ku haɗa dabino ku kwaɓa shi kwana da kwanaki ya yi tsami sai ya rika famentin in an sha sai ya zama an yi an samu maye ko wala ana bi ko a mene ne ta take zuna min sakaran wa rizkan hasanan sai ya ce sakaran wa rizkan hasanan bai ce sakaran hasanan ba tun daga nan wasu sahabbai suka yi tunani a ce amma me yasa Allah madaukakin sai yace rizqan hasanan amma sakaran bai ce hasanan ba kenan akwai matsala nan gaba akan giya daga baya sai aka zo su da kansu sai da irin wannan tasawulat suka fara zuwa sai suka zo suna tambaya kan giya sai Allah da kake sai ki ba su ansa ya salunaka anil khamri wal maisir yanzu su da kansu suka taso da wato kenan tambayar Allah ya kul fihi ma ithmun kabir wa manafi'un lin nasi kaga nan ma ishara aka musu take wasu suka ce sun an samu sauki wasu kuma suka ce kai akwai matsala an sa bata fito fili ba har dai daga karshe aka zo aka hana taɗin a sai aka samu wasu daga cikinsu za su sha giya kuma su tafi masallaci za su yi sallah kuma a bige to ka za a ɗibge a cikin masallaci yana karatu kana ya ayi halkafiru na a abudu mata abuduna kaga tun daga na an yi kwafsi ko sadaka Allah madaukakin sarki sai ya sake saukar da wata aya aka ce musu la taqrabu salata wa antum sukara sadaka sai zama an takure lokacin shan giya tunda ba a yadda ka je masallaci kana maye ba duk da ba hana ka shan giya ba daga karshe sai aka zo aka hana su gaba daya bayan an samu wani lokacin da aka wani biki wasu suka sha giya suka zo su suka samu raƙuman wasu raƙuman wasu daga cikin sabai suka sassare musu tozo kawai zo da takobi fille fille to zan wannan rakumi ya fille na wannan ya fille na wannan kuma an zo an yi magana ce to ya rasulullah ga abu ya zama out of control annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da kansa yayi magana aka ce masa ai kai din bawan babana ne wa hal antum illa abi da abi saboda haka annabi sallallahu alaihi hankalinsa sai ya tashi ya tabbatar ba cikin hayyacin suke ba sannan sai aka saukar da aya sai aka hana gaba daya to kaga yanzu genesis din da aka bi aka magana akan biya hankala hankala hankali har da gaba da aka hana ta sai suka ce in ta haina mun hannu wala Allah da daga farko aka zace gudan shan giya za a rikici da wayansu da yawa daga cikin su to wannan shine dalilin da yasa Allah ya ce Qur'anan farraqnahu farraqnahu ko farraqnahu alqur'anin nan mun rarraba shi yanki yanki muka saukar da wannan a hankali muka saukar da wannan a hankali muka saukar da wannan wato kina a hankali duba don kuma ta qara'ahu alan nas daga cikin alimantajin ko har yanzu akwai karatun na da mutane suke yau an saukar musu da wani aya sun haddace gobe an saukar musu da wani ayar walla Allah yana daga cikin dalilin sa malamai suke yankawa mutane ahzab na alqur'ani ka rika rubuta rubu'i ko ka rika rubuta sumuni ko ka rika rubuta rabin rubu'i ko rabin sumuni ko rabin waye hakan nan dai da haka za a koye shi ba za a koyi alqur'ani rana ɗaya ka ce na sa alqur'ani a gaba sai na haddace shi ba ba zai yiwu ba amma za ka ɗauke shi bit by bit bit by bit bit by bit haka har ka kai wata kenan sadaka Allah mulkin sarki ya saukar da alkur'ani nan tanzilan asalin wato kenan saukarwa a hankali gwargwadon yadda wato kenan zai amfani mu kuma kaman ana karantar da mu har yanzu cewa abubuwa a rayuwa sai mu dauke shi a tsari ta yanda wato kenan aka ce wai innal mambatta la arda qata'a wa la zahara abqa idan zaka yi tafiya da ana tafiya akan rakumi ka haura rakumi kace Allah yau sai ka isa Kano ba za ka sauka ba to ba za ka je kanan ba kuma rakumin naka zai mutu amma idan kai tafiya ka je kauce bulkaciyo ka tsaya kai sauka ka huta ka ba shi ruwa ya sha ka ba shi ciyawa ya huta bayan abin da ku suka tashi kuka yi gaba bayan kun wuce azare ka dan ka tsaya haka da haka da haka wata rana sai ka gan ku a Kano kai da shi kuma kun isa lafiya lafiya amma in ka ce sai ka kai a rana daya to inna mubatta ko la arda qata'a wala zahara abqa ba za ta yanke maka fagen ba ba za ka isa ba ko ba za ta bar maka abin hawan naka ba ita wannan tafiyar da ka sa akan ka din kenan a rayuwa usulubi na alqur'ani da yake karantar da mu shine mai abu a hankali hankali har mu cimma buri kar ya zama wata kenan a dauke shi a rana daya a ce wata kenan za a yi shi a gama shi gaga gaga in ba condition ne ya warantin hakan din ba to mu ji Allah rahmatu لا آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلي عليهم يخرجون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا
الله مرحبا تريجي قل لهم كجاء يا محمد آمنوا به jama'a ku imani da shi shi wa kenan da mire na koma kan wane alkur'ani ku yi imani da shi aula to minu bihi ko ma kar ku yi imani da shi wannan kuma ruwan ku kenan ko yawwa anan akwai umarni akwai hani an ce aminu bihi ku imani da shi umarni ne nawa na Allah bada ku jirgin in an ce la tuminu bihi mene da shi ma hani ne na Allah bada ku sarki ko shi hani da umarni in ya taso daga na sama zuwa na kasa shi na ake kira sa umarni ko amma da zai tashi daga sama ya kasa ai daga kasa ya sama sai zama mai zai zama addu'a zai zama addu'a ko kace Allah ka gafarta min ba umarni kake bai wa Allah ba dauki sarki ba addu'a kake to yanzu nan Allah madaukin ta ce ku yi imani da shi ko kuma ma kar ku yi imani da shi yanzu kenan wannan da imani da shi da kuma rashin imani da shi duka in mun yi da'a yana daga cikin biyayya ma Allah madaukakin sarki da yace aminu bihi yace la tuminu bihi duk yana daga cikin da'a ma Allah madaukakin sarki wanda za ce mun bi Allah da ba mu lada a kansa ko ba fahimci abin da yake tambaya ba Allah madaukakin sarki ce aminu bihi nan kuma yace la tuminu bihi haka ne au din kawai ai litakir ne ko yawwa litakir ne ko ka dauki wannan ko ka dauki wannan ko to yanzu idan sai muka dauki aminu bihi ko kuma muka dauki latuminu bihi duka mun yi wa Allah madaukakin sarki da'a to menene ake nufi a nan gudu wani ne za mu dauka wani ne ba za mu duka guda biyun nan ba umarni suke nufi ba duka guda biyu ba umarni suke nufi ba suna nufin wato kenan barazana ne ta hadidi ne yawa kamar yaron ka ne ka ce masa wallahi ko ka je gona ko karka je gona me kake nufi barazana ne kake masa lalle lalle akwai matsalar da za ta faru idan yayi wasa haka ne don haka tahdidi ne Allah madaukakin sarki ko ku yi imani da shi ko kar ku yi imani da shi na farko duk abin da aka sa a gaba ba zai tsaya ba amma za ku samu sakamakon yin imani da shi ko sakamakon rashin imani da shi yawwa saboda haka kamar wato kenan tahdidi ne Allah madaukakin sarki yake musu barazana ce yau saboda ka san halin da suke ciki me yasa aka ce ba abin da zai tsaya Allah madaukakin sarki ce innal ladina utul ilma lalle wa'annan da aka ba su wato kenan ilimi min qablihi kafin saukan shi alqur'ani idza yutla alaihim in an zo ana karanta musu alqur'ani ko yanzu ba da an ba su ilimi kafin alkur'ani yanzu sai qur'ani yazo sai aka zo ana karanta musu to yakiruna lil azqani sujada sukan fadi suna masu sujada wato kenan akan haban su sukan fadi suna abin yanzu ina ladina utul alma wanda aka ba su ilimi suwa kenan ake nufi yahudu da nasara wa'anda suka imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anan wannan shine a cikin at-taura da cikin linjila an faɗi sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi kuma bayanin zai zo shi kuma daga cikin abubuwan da basu goge ba akwai waɗannan sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallam har lokacin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam din don haka sai aka samu wasu daga cikin su shi yasa aka ce lokacin da aka saukar da wahayi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gida hankalinsa a tashe yace matarsa da menene zammil wani wasallu alayya ma'an baridin ko sai na na kadija sai ta dauke shi sai ta kashe gurin dan bakon ta warakata bin munawfal sannan sai yake ce masa ai abin da ka gani shine mala'ikan da yake zuwa gurin annabi Musa ko sannan yake masa da Allah zai min nisan kwana wallahi zan taimake ka taimakon mai karfafa gwiwa zan karfafa maka gwiwa musamman ma lokacin da za a fitar da kai a garin nan to kaga ya nuna cewa ya san cewa wannan mutum shine annabin da zai zo a ƙarshen zamani ta ina ya sani ta cikin littattafan da ya karanta yau sannan akwai irin su ka'abul ahbar wanda suke kiristoci ne irin su adi bin hatim da'i kiristoci ne a wancan lokacin amma da ta bayyana musu sai suka ajiye abin da suke sai suka suka imani akwai irin su abdullahi ibn salam da yahude ne da ya duba abin da yace yace ra'aituhu yace ya ce araftuhu ba da an ra'aituhu na gade shi ina ganinsa ina ganinsa ya annabi sarsar mai gina ina ganinsa na gane cewa shi din shi ne manzan Allah din da aka yi magana a cikin littafi ya ce kamar yadda nake gane ɗan ciki na ya ce kai siffar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi bayyana min akan yadda siffar ɗana yake bayyana min saboda haka sai ittifaki zai je imani ta haka yazo sami annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya rasulullahi ni zan yi imani amma kafin da imani zan gaya maka wani abu guda yahudawa mutane ne makaryata masu sharri na san komai da komai daga cikinsu don kuma shi ne babba a cikinsu a lokacin ba da ya shi ilimin tattaura a lokacin sau da aka sai ce to zan imani amma zan ɓuya ta nan ka kira su ka tambaye su su gaya maka matsayina kafin su ji cewa na musulunta don haka annabi salasa ya aika suka zo su ya tambaye sai ce mata kuro da fi ibn salami menene ra'ayinku dangane da abdullahi ibn salam sai suka ce khairuna ibn khairina shine babban mai alkhairin cikin mu kuma ubansa ma shine mafi alkhairin wato kenan ƴaƴan cikin mu gaba daya yake haka ne eh sai ya fito a bayan labule sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kace kun ji abin da khairukum bin ibn khairukum ya faɗa ko suka ce eh mun ji sai ce to kuma ku imani sai suka ce a kai da Allah rabu da shi ai huwa sharruna wa bi sharrina to saboda haka sai ba su karba ba to yanzu shi ya karba an samu wasu daga cikin nasara sun karba to waɗannan su ne wannan ayan take magana a kai ake take magana a kansa innal ladina utul ilma min qablihi wayannan da aka ba su ilimi na addini na musulunci kafin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ko kuma kafin alkur'ani ya zo yanzu alkur'anin ya zo shi suna da wancan ilimin sai aka zo za a karanta musu zayutula alaihim idan aka zo ana karanta musu wato kenan shi alkur'ani ya firruna lil azqani sukan fadi sujjadan suna masu sujjada wato kenan da haɓasu amma da ina ake sujada da goshi me yasa zo za su sujada da haɓarsu sadaka sau da malamai suka ce ƙarshen infiali da alkur'ani kenan irin wato ƙur'ani ya ratsa jikinsu sosai ta yadda ana sujada da nan su gaba ɗaya fuskar su suka sa har haɓarsu sai da ta taba ƙasa don yi wa allah maɗaukakin sarki sujada kaga kenan sujada da suka ta farkon tsabar wato kenan cewa da suka yi da mamutan da suka yi a sakamakon mu'ujiza da balaga ta alkur'ani wasu kuma da suka ce a abinda ake nufi da al'azkan a nan shi ne wata kenan goshi an faɗi sunan haɓa amma wata kenan goshi ake nufi amma wasu suka ce a ƙarshen infiali ne da alkur'ani wato kenan impact na alkur'ani ya shiga cikin zuciyarsu da jikinsu gaba ɗaya ta yadda su da suka tashi yin sujadar ma a mamuce suka yi wato kenan ainihin sujada din saboda balaga da zaka san dama su malamai ne sannan kuma sun ji larabci sannan kuma suka zo suka ga akan abin da suke yaki ne akai za su fi wanda yake shi dama bai san wa'annan abubuwan ba wato kenan asalin fahimtar wannan to mu je malam wa yaquluna sai gashi sun zo suna cewa subhana rabbina sarki ya tabbata wato kenan ga ubangiji dama mun yi bayani kalmar subhana ba a faɗin ta sai akan abu wanda yake babba mai girma kamar kace subhanallazi asra bi abdihi laila min al haram kaga wanda kenan isra'in nan da mi'rajin nan babban abu ne ko subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay in kai maganan halittar sama da ƙasa da kingdom da yake cikin sama da ƙasa ka san ba kalmar wato kenan abin nan bane na na shi zana cewa subhana man yughayyiru al-ahwala tsarkiya ta bata ga ubangijin da yake jirkita al'amura wato kenan in ka duba rayuwa tun daga farko har ƙarshe da abubuwa suke ta ciccinjawa a kullum ba karamin wato kenan abu bane don haka suna faɗo suka ce subhana rabbina tsarki ya tabbata wato kenan ga ubangiji mu saboda su nuna maka cewa sun daɗe wato kenan jin abun a cikin zuciyarsu in kana wa'adu rabbina lalle tabbas alkawarin ubangijin ba bai kasance komai ba illa la maf'ula ba ce wato kenan shi abin aiwatarwa ne wato kenan in kana wa'adin rabbina la maf'ula menene wa'adin da ubangiji ya musu alkawarin da Allah madaukakin sarki ya musu shine cewa zai fitar da wani annabi a ƙarshen zamani mai sifa kaza mai sifa kaza mai sifa kaza don haka duk wanda ya yi imani da shi kamar misali za a cikin bible deuteronomy chapter 18 verse 18 allah yake ce ma annabi musa kaman kai musa like you mothers i shall raise from your brethren one who will speak in my name and i shall put my words into his mouth kaman kai annabi musa zan tada a cikin in your brethren a cikin yan ubanku ko bai ce baraza zai ce brethren a cikin yan ubanku kenan ku ƴaƴan jikokin annabi ishaqa zan fitar a cikin jikokin annabi isma'il da isma'ila da ishaqa ai ubansu ne ko to ta bangaren can zan fitar one who will speak in my name wanda zai rika magana da sunana duk abin da zai ce bismillahir rahmanir rahim duk abin da shi da sunan Allah madaukakin sarki zai yi don ana abadi da suna rikici da wani kirista akan wannan abin da yake ce musu waye wanda yace a Isa mana yace a ta ina aka ce maka annabi Isa ta ina ne Isa zai magana yake faɗa da sunan Allah ko me zai sai ce barkar Qur'ani sai bude masa kula uzu birar faris ya ga in the name of Allah the beneficent dan masa kula uzu birar bin nas in the name of Allah the beneficent dan kul huwallahu ahad yace duk Qur'anin na ko ina in the name kai yace mu ko abinci zamu ci zamu ci bismillah saboda haka da sunan Allah muke wato kenan farawa dan haka su sun riga sun san wannan Allah ya musu alkawari cewa annabi zai fita mai sifa kaza kuma sun san shi da sifarsa a cikin littafinsu to yanzu Allah ya aiwatar da wannan ko bai aiwatar ba don haka sai suka ji daɗi a zuciyarsu sai suka faɗi suka yi sujada suka ce lalle alkawarin ubangijinmu abin aiwatarwa ne yanzu Allah maɗaukakin sarki ya aiwatar da alkawarin kenan ko saboda wani abu ya musu daɗi a ce su yanzu yahudawa da yawa sun mutu ba su ga wannan abun ba nasarar da yawa sun mutu ba su ga amma su a zamanin su ga su suna da rai ga alkawarin da Allah ya cika ga ma manzon a gaban su ga littafin ana karanta musu kai wani abin dadin ya musu yawa da haka shi sai suka fadi suka yi sujada suka gode wa Allah madaukakin sarki cewa Allah ya cika musu alkawari to mu je malam wa yaqirruna lil azqani yabkhuna wa yaziduhum khushu'a
Allah madaukakin sarki ce wai kiruna lil azkan sai gashi suna faduwa suna sujjada akan haɓarsu wato kenan ma'ana fiskar su gaba ɗayanta sun faɗi sun yi wa Allah madaukakin sarki sujjada yabkuna suna masu kuka wai ziduhum khushu'an kuma wannan sujjadar da suke yi da kukan da suke sai yana ƙara musu wato kenan tsoron Allah madaukakin sarki menene bambancin wannan sujadan da wancan sujada ɗaya can an ce ya kuna ai menene yakhruna lil azkani nan ma an ce yakhruna lil azkani malamai suka ce a wancan na farkon da muka karanta a daidai lokacin da kwatsam suka fahimci alqur'ani shine alqur'ani kuma suka fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ifal mai karfi na farkon nan da suka fadi suka sujada shine ake magana a wancan amma wannan kuma yanzu sun zama yan gida sun karbi alqur'ani suna karantawa da daddare suna jin abubuwan yana ratsa su don haka shi ne kowane lokaci suke karantawa sai su faɗi su yi wa Allah maɗaukakin sarki sujjada ko kuma salloli da muke yi na yau da kullum suna faɗi wa suna ma Allah maɗaukakin sarki wato kenan sujjada don haka lokacin da suke karantawa nan suna sujjadan nan to Allah maɗaukakin sarki sai na ƙara musu imani a cikin zuciyarsu zama suke ƙara kusantan ƙur'ani zama imani yake abu da shi yasa ya amfani da kalmar yazidu yazidu kaga fili mudari'i ne ko kuma ma shine ainihin kalmar ma da ake magana akan karuwa ita kanta kalmar yazidu din tana nufin karuwa kuma imani kenan yana karuwa yana karuwa yana karuwa kushu'i yana karuwa shine tsoron Allah barkatun suke a cikin zuciyarsu kullum suke karanta alkur'ani kushu'i yana karuwa cikin zuciyarsu kullum suke karanta alkur'ani shi yasa ne sallallahu alaihi yake cewa idan kuna karanta alkur'ani ku rika yin tsoka idan ba za ku iya kuka ba ku kakalo kukan ku kakalo kukan yauwa saboda wannan ne zai baku wato kenan ainihin impl tsakaninku da alkur'anin ku rika jinsa a cikin naman jikinku kamar yadda su ma suke ji a cikin naman jikinsu saboda haka wadda shi ne guri sujada ko mun riga mun san cewa wannan guri sujada ne akwai in an zo gurin na aka yi sujada akwai gurare guda wajen sha ɗaya ne ko a cikin alkur'ani ko da aka ce a yi sujada in ana karatun alkurani in an zuto wannan yana ɗaya daga ciki saboda haka an ce shaidan in an kana karatun alkurani ka zo kai sujjada zai gudu yana kuka yana cewa an ce ne sujjada na ƙi na yi taurin kai makoma ta wuta ga ɗan adam an ce sujada shi kuma ya yi sujada sau da yanzu sakamakonsa shi ne aljanna don haka waɗansu suna yawaita karanta alkur'ani da niyyar masu iso gurin sujada su yi wa allah maɗaukakin sarki wato kenan sujada allah ka sanya mu daga cin masu sujada don mu jimala قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
Allah madaukakin sarki ce kule da Allah ka ce musu in kun ga dama ku kira sunan Allah ku ce Allahu a wani rahman ko kuma in kun ga dama wato kenan ku kira ar-rahman wadda duka su umarni ne guda biyu ko duka su umarni ne guda biyu in kun ga dama ku kira allah in kun ga dama ku kira ar-rahman duka ɗaya ne da su suna bauta wa gumaka masu yawan gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'a su dawo su rika bauta wa allah guda ɗaya innama allahu ilahun wahidu saboda kullum ana kira su su wata Allah kwaya daya Allah kwaya daya wata rana sai suka ji yana kira suna ar-rahman allamal qur'an sai suka ce a'a Muhammad ne abin nasa ko ya faru rikicewa ne da ya ce mu bauta wa Allah yanzu mun je na bautan wani Allah kuma sunansa ar-rahman ke da shi ma dai yanzu abin nasa ya zama kamar namu ina ba ta mana lokaci ne sai ce a'a ba haka bane udu'ullaha aw udu'ur rahman ko ku kira shi da suna Allah ko ku kira shi da suna ar-rahmanu duka wato kenan ɗaya ne ayyan mata da u kowanne kuka kira a cikin wannan sunan Allah madaukakin sarki shi din da ya kwara ɗayan da shine shine Allahu shine kuma wato kenan ar-rahmanu to da kowanne kuka kira bari ku ji wata bayan wannan ma walahul asmaul husna yana da sunaye wanda suke wato kenan masu kyau sunaye su da haka sunan Allah madaukakin sarki ba guda ɗaya bane ba biyu bane wato kenan suna nan da yawa kuma dukkan sunaye su wato kenan masu kyau ne anan kamar da muka bayani a baya Allahu alamul lizzat ko suna ne wanda yake alama yake alanta zatin ubangiji wanda shi ba shi da wani ma'ana da zaka ce ma'anansa wato kenan kaza yanzu ka ce arrahamanu Allah mai rahama ne ko in ka ce alƙaliku Allah mai halitta ne arrahimu mai jin kai ne amma in ka ce Allahu bai da wata ma'ana sama da yana nuna zatin ubangiji Allah maɗaukakin sarki saboda haka ake kira sa wato ganin da suna labzul jalala Allah maɗaukakin sarki yana da wato ganin sunaye da aka idan ya ce audur rahman ko ku kira ar-rahman yanzu an bada misali da sunaye wato kenan guda biyu kuma an ce sunayen Allah ne suna kamar yadda muka sani ma'anar suna shine abin da za a kira mutum da shi ko yau zai iya daukar suna ka ce muhammadu ko ibrahim allahu ko ar-rahman zai iya daukar kuma wato kenan abin da ake kira alkinaya ita kuma kinaya ana yin ta ne da ɗa ko da uba ko uwa ko ko kowa ko kani hakan nan zaka ce dan wani baban wani haka ne dan wance baban wance yau to wannan shine ake kiransa alkinaya akwai kuma abin da ake kiransa al'aqab shine wato kenan laqabi ko kuma ana kiransa as-sifat shine wato kenan sifa Allah madaukakin sarki da yace lahul asma'ul husna yana da sunaye masu kyau idan ka dibe su a hankali za ga sunayen Allah madaukakin sarki sun kasu kashi biyu akwai sunayen da suke nuni akan wato kenan zati akwai kuma sunayen da suke nuni akan sifa idan sunan ya zo da ma'anar aiki shine kenan sifa yanzu misali ar-rahmanu ai ya zo daga rahama ne don haka kenan sifa ce ta ubangiji almaliku ya zo daga mulku ne don haka sifa ne ta ubangiji haka ne al'azizu ya zo daga izza saboda haka shi ma sifa ne daga cikin sifofin ubangiji amma allahu daga mai ya zo don haka wato kenan shi suna ne wanda yake da nuni akan zati kawai suraka sunayen idan ka tsaya ka kasa su duk sunan da kaga ya fito a cikin sunayen Allah ya fito da da da da ya fito da daga ma'anan wata kalma to shi ne ake kiransa wata kenan sifa in kowa haka ba ana kiransa wata kenan asalin suna na ubangiji Allah madaukakin sarki wanda yake nuni wata kenan akan zatin Allah madaukakin sarki sannan sifofin sun kasu kashe biyu idan ya zama siffar ta Allah ce za kuma ta karbi wato kenan opposite ɗinta to wanda su malayin su daban katagorin su daban akwai kuma sifa ne na Allah maɗaukakin sarki kuma ba zai karbi opposite ɗinsa a jingina wa Allah maɗaukakin sarki ba yanzu kamar misali al'azizu ba suna ne na Allah maɗaukakin sarki ba amma menene opposite ɗinsa kaga ba za ka ɗauko ƙasƙanci ka jingina wa Allah maɗaukakin sarki ba akwai sunayen da suke hakan nan amma yanzu in ka ce almu'izu me opposite ɗinsa almuzil da almu'izu da almuzillu duka sunayen na Allah maɗaukakin sarki idan ka ɗauki abdaru me opposite ɗinsa annafi'u sadaka annafi'u suna ne na Allah abdaru shi ma suna ne na Allah maɗaukakin sarki kuma sifa ne daga cikin sifofin Allah maɗaukakin sarki to su ma waɗannan da yawa za ka gansu wato kenan su ma kategorin su wato kenan daban kamar yadda muka ce waɗancan su ma kategorin su daban akwai kuma waɗansu wanda za ka iya kawowa opposite din amma ba zai yi ka jingina opposite din ma Allah maɗaukakin sarki ba kamar misali a sattar sunan Allah maɗaukakin sarki ne Allah maɗaukakin sarki shine mai suturta abu mai rufe asiri da sauransu za ka iya cewa ɗauko opposite ɗinsa kamar in ka ce al-mufdi mai kunyatarwa Allah yana kunyatar da mutane da Allah maɗaukakin sarki baya kunyatar da mutane sai dai mutane su kunyatar da kansu don haka ma yasa Allah maɗaukakin sarki ya sitirta abubuwa da daman gaske sannan ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man satara musliman satarahu Allahu yawon kiyama don haka allah ɗauki wani suna a satar sannan ya sanya suturtawa da rufe asiri na wani ya zama wato kenan abinda shi allah yake so saboda ya sanya wannan saboda a kansa ne al'umma take ginuwa ta zauna lafiya yanzu duk abin da wane yake aikatawa mummuna wanda allah ya suturta ba a san su ba da allah ya sa mutane sun san su da za su kyamace shi ba za su zauna da shi amma Allah ya rufa to kai a cikin Allah ya rufa sai wata ran Allah ya nuna maka guda ɗaya sai ka zo ka tallata a duniya shi kaza kaza kaza dai yanzu in kai haka kana son a zauna lafiya tsakaninsa da su wanda kake ya musu asirin nasa da wannan bayan Allah madaukakin sarki ya ce wata kenan a rufa asiri tsakanin mace da miji kana tsammanin in mijin ya san wasu abubuwan natan zai zauna da ita ne ba zai amma Allah ya suturta sai su zaman su ko kuma ita in ta san wani abu nasa na halinsa ne za ta zauna da shi ba ta zauna da shi ba saboda haka suturtawa da ya cikin rufin asirin da Allah maɗaukakin sarki ya kawo a cikin sunayensa don al'umma wato kenan ta zauna lafiya don haka shi yasa aka tara sai ce duk sunayen Allah maɗaukakin sarki wato kenan sunaye ne wanda suke an yi su kyawawa don wato kenan fa'idar 'ya'yan adam da kuma wata gina rufa musu asiri da kuma wata kinan ba su kariya an rahaman ka gadar rahama ne al'aziz wayi dan wato kinan ɗaukaka mutane ne don haka allah maɗaukakin zaki ya ba da dama cewa za mu iya roƙonsa da sunayensa lillahi asma'ul husna fa da uhu biha allah yana da sunaye kyawawa kuma allah maɗaukakin sarki ya ce mu roƙe shi da su kenan yanzu in za ka roƙi ubangiji ana son ka zama wato kayyis mai kaifin hali shine a wajen zaben idan misali bukatan ka arziki ne sai ka kira sunan Allah ar-razzaqu ko sai ka amfani da wani ya ya razzaqu arzuquni ko kuma idan misali mulki kake so sai ka dauki sunan Allah da yake magana akan mulki sai ka kafe akan sa kai ka fita lafiya Allah madaukaki sarki zai amsa maka haka ne in kuma wato kenan wani rufin asiri kake so ya sattara ko in kuma duk abin da kake so sai ka duba ko kuma idan misali abin ya wato kenan da yawa ka rasa yadda zaka sai ka dauki babban shine Allah domin shi Allah ya kunshi duk waɗannan abubuwa din kawai don haka shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki a cikin sunansa ko wani suna wanda in dai ka kira shi da shi zai ansa ko sai ce cikin sunan yana cikin karshen suratul menene hashar ko yau la anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati yace a cikin nan akwai wannan sunan saboda kuma da yawa daga cikin malamai suna ganin ba zai tsallake sunan allahun ba sannan ar-rahman shi ma suna da wanda yake nuna rahamar allah madaukakin sarki wato kenan akan kowa don haka in kun ga dama ku ce allah in kun ga dama ku ce ar-rahman ko ma wane ne kuka kira walahul asma'ul husna Allah madaukakin sarki yana da sunaye kyawawa wanda suke wato kenan sun sifatu zuwa gare shi shi Allah madaukakin sarki an gama da wannan sai yace wala ta jahali salatika idan za ka yi sallah kar ka rika bayyana wato kenan sallarka kar ka rika kolawa kowa yana jinka musamman sallar dare karka rika kola ta kowa yana jinka wala tu kafir ba kuma karka boye ta karka boye ta dan haka yanzu to menene zaka yi wata ki bayyana zalika sabila sai ka nemi hanya matsakaiciya ba an san a dalilin karatunka ka kawo tashwishi a wani yawwa sannan ko in karatun ba gurin boyewa bane sai ka yi shi a bayyana amma bayyanan da kai zaka jin da kanka ko kuma akalla na kusa da kai ne kadan biji dagawa sama Allah madaukakin sarki ce karka yi hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallam karka yi haka da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana patrolin sahabban sa wata rana ya ji na Umar yana daga murya ya ji sayyidina Abubakar yana bai ji ma karatun sa ba da kyar ya gano cewa Aisha sallah yake daga baya ya tara su ce kai Abubakar me yasa kake boye karatun kana sallan ka da daddare zace a to ni da nake da ubangiji na ayyana jina to za ka kama shi da hujja da ka mashi to kai umar mai saka daga ya ce ina farkar da masu bacci ina koren shedanu da sauransu to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masu to kai umar da kake kola da ka rage kai daidai misali mana kai kuma abubakar ka dan daga ka dan dan zai taimaka maka wajen wata kidan rashin bacci da sauransu saboda kenan kamar yana nuna mana abin da ake kira alwasadiyatul umma ko wasadiyatul umma al'umman nan Allah madaukaki zake cewa kazalika ja'alnakum ummatan wasata mun sanya ku za al'umma wanda suke matsakaita ba kwa yin guloyi anan kamar kuma yadda ba kwa yin takatiri anan wanda sun ce gumaka ga sun ɗaruruwa abota musu wanda ko sun ce asu ba sai da akwai Allah ba to ku sai ku zama ummatan wasata ko kun yadda akwai Allah amma ba da ta ba Allah madaukakin sarki kwara ɗaya ne za a bauta masa a cikin ko menene annabi sa sai kairul umuri awsatuha tara karka zama wato kina a ko menene kai tsanani ka tabi abin da ake kira extremism in an ce extremism extreme shine karshe tebur din nan ga komai da komai akan sa sai ka zo nan gurin tukuna kace zaka yi abin nan sai ka je tattukuna za ka yi abu musulunci na mai faɗi ne sai ka je ta tsarruf sai ka je tsarfu ɗarfu ana nufin wata kenan ƙarshe ko za ka iya gangarawa ka faɗa yawwa sau da ka komai mutum a addinance ya zama wato kenan mutawassit kar ya zama wato kenan ya gulwi da har zai zai ya wahalar ya wahala ya wahalar ko kuma ma ya kora ya kori kansa ko kuma ya sassaucin da kuma za a rena addini a wulakanta addini da dai sauransu kullum ana bukatar wato kenan hikima Allah madaukakin sarki ce annabi sallallahu alaihi wasallam wala tujarbi salatuka wala tukafir biha wa taji baina zalika sabila sai ka nemi wato kenan a tsaki tsaka tsaki don haka wasu malamai suke cewa ba a son wato kenan sa lasbika a karatu a daidai lokacin da ake takurawa mutane ba a son mutum zai karatu ya ɗaga murya a daidai lokacin zai takurawa mutane daidai cewa karatu ne na alkur'ani aka ce taji baina zalika sabilan yawwa kamar misali yanzu cikin dare cikin dare so samu ne in za a yi karatun sallan dare a rage lasfika haka wasu malamai suke gani sannan kuma lokacin da mutane suke kwance suke bacci ba lokaci ne na wa'azi ba lokaci ne na sallah in an yi sallah shi kenan ta gamsa magana ta mutu in za a yi wa'azi a yi mutane da safe ko da rana ko da dare haka nan da sauransu amma lokacin da galibin mutane suke bacci ba lokaci ne na wa'azi ba mun bayanci wannan saboda me kar a takura wa mutane a kuntata musu kar a takura mutane a kuntata musu wallahu ta'ala alam to mu jami'a وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
Allah ya ce wa kulil hamdu ka ce alhamdulillahi wa kulil hamdulillahi ko ka ce alhamdulillahi wato ka ce na gode wa Allah ba da kuke sarki ko kuma ka ce godiya dukkan godiya kowane nau'i na godiya dukkan abin da ya shafi yabo ko ma wani iri ne lillahi ya tabbata ga Allah ba da kuke sarki yau yana ce alhamdulillahi ai jami'il muhammad jami'il hasanat duk abin da za a ce wannan ya cancanci yabo to daga gurin Allah madaukakin sarki ne masdarinsa domin duk abin da ka gani mai kyau a duniyar nan Allah madaukakin sarki ne ya yi shi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'a sai ke cewa alkhairu kulluhu biyadika ya Allah duk alkhairin duniyar nan wato gidan a hannunka yake don haka duk abin da muka yi mu muka yi ko kuma abin da muka ga yi wanda ya fi karfin mu ko wa'ansu suka yi koma menene godiyar dai tana tabbata tana komawa ne tana tabbata ne gare ka Allah madaukakin sarki kullu alhamdulillah allazi lam yattakiz walada godiya ta tabbata ga Allah da shi bai rike da ba menene ma'ana bai rike da ba mattaqadallahu min walidi wala ka wa ma kana ma'ahu ibn ilahi ko Allah bai rike da ba sannan babu wani ubangiji tare da shi da haka shi shi kadai ke wahadahu la shirika lahu Allah madaukakin sarki ba shi da da yawwa ba shi da ɗa haka allah maɗaukakin sarki yake shi ba shi da ɗa me yasa allah maɗaukakin sarki ba shi da ɗa saboda duk abin da ya shafi ɗa dalilin da ya sa mutum zai rike ɗa allah maɗaukakin sarki bai da wannan dalilin da haka malamin balaga su malamin usulul fiqi suke cewa malamin usulul suke cewa wai alhukumu ya duru ma al'illa wujudan wa adaman don da gaya hukunci a kansa yana tare da dalilin yin hukuncin idan akwai dalili a hukunci in babu dalili ina hukunci yan kaga an yanke mutum hannu ya yi sata ne in bai sata bai na ran wanda shi sai zai wuce ta kusan alkali alkali ya sai kama shi hukunta shi ya zai wuce ta kusan dan sanda dan sanda yana ji yana gani da bindigogi a hadunsa amma ya sai taba shi saboda bai yi laifi ba babu wani hukuncin da zai sa yanzu a hukunta shi babu wani aikin da zai sa a hukunta shi don haka babu dalilin da za a hukunta shi to Allah madaukakin sarki babu dalilin da zai sa ya rikida idan ka lura da mutane dangane da abubuwan da yasa suke bukatar da wasu malamai suka ce daga cikin dalilin shine kana son wanda zai tsaya a bayan ka bayan ka tafi ko ba ka bane ba ka son bayan ka mutu a zo a ga gidanka yana ta rushewa saboda ba mai zama babu 'ya'ya ba baya ta yawa ta gida a rushe saboda mai gidan baya nan ya mutu da kuma yana gidan na kokari gonar ta lalace me ya lalace saboda ka history ɗinsa ya bace gaba daya to dan adam baya son wannan don haka shi yasa yake da bukatan da musamman da namiji baya nan yanzu nan zaka gani gidaje da yawa daga cikin gidajen nan zaka asalin masu gidan ba sana amma ƴaƴayensu ne suke gida sai gidan kamar yana nan to dan adam yana son wannan to Allah madaukakin sarki shi ba zai kare ba don haka akwai bukatan da gare shi amma kai zaka kare za ka na bukatan dan da zai zo ya ci gaba da kula da gidan ya ci gaba da kula da gonar ya ci gaba da kula da yara da sauransu amma lamar ɗauki zargi ba zai kare ba babu amfanin da a gare shi na biyu suka ce ana amfani da ɗa wajen taimakekeniya in ya zo zai taimaka maka ku je gona zai taimaka maka a kai ka asibiti zai taimaka maka a sayo abinci a gidan lokacin da abinci ya kare shi kuma ya yi karfi zai taimaka maka ya maka sutura zai taimaka maka ya baka kariya in kana nan wani ce walla ba dan ba dan dan tsawa ne ba Allah da na ci mutuncin sa yanzu dan ya zama maka me ya zama kariya da sauyin mun zo kula da iyaye ko eh yau zo kula da iyaye saboda haka wa'annan abubuwan duka Allah madaukakin sarki baya bukatar su baya bukatar mai taimaka masa baya bukatar a kai shi da a je masa zona ko a kare masa mutunci a shi allah maɗaukakin sarki wato yana da ya gamsu gabarin komai na bukata mun fahimci wannan don haka shi sa allah maɗaukakin sarki ba shi da ɗa don haka rashin ɗa na uku a gurin Allah maɗaukakin sarki rahama ce a gare mu saboda duk wanda yake da ɗa yanzu misali yana da ɗa hakkin al'umma ya zo a gurinsa a misali a ce tiriyan dubu abinda zai fara tunanin kansa da 'ya'yansa tun kafin ya tunanin kan wani da 'ya'yan wani haka da kuma haka ba a jibilla ta ɗan adam a ɗan adance in dai ba ƙur'ani ne maldin ɗin mutum ya ɗora shakan wato kenan gaskiya ba abu na farko da tare ƴaƴansa to amma Allah madaukakin sarki mai da ƴaƴa dan haka kowa na sani shi yasa rahamarsa in ta zo wa rahmati wasi'at kulli shay sadaka tana kan kowa da Allah yana da ƴaƴa ma ya fara tarawa ƴaƴansa kenan ko ya bibi da ƴaƴansa to ba shi da wannan don haka ba shi da bukatan wato kenan da tunda wannan abu da kake so ka tara dan amfanin kanka da amfanin ƴaƴanka Allah madaukakin sarki shi bai da amfani da su dukiya ce bai da amfani da ita irin mulkin garin ku bai da amfani da shi abu kaza na ku ba shi da bukatarsa ko menene don haka kenan rashin da a gurin Allah madaukakin sarki ma rahama ne a gare mu da haka Allah madaukakin sarki ya dauke mu dukan mu gaba daya yanzu muka karanta sunansa daga cikin sunansa akwai asattar yana son a rufe asirin kowa baya son a tona asiri baya son a tona asiri saboda haka Allah madaukakin sarki a cikin rahamarsa wato kenan rashin da rahama ne mu a gare mu walan yakul lahu sharikun bai da abokin tarayya Allah madaukaki zaki bai da abokin tarayya bai da abokin tarayya fil mulki a cikin wato kenan mulkin sa a cikin komai nasa bai da abokin tarayya a zatin sa bai da abokin tarayya a mulkin sa bai da abokin tarayya a sifofin sa gazarkaka sadaka shi shi kai ne wahadahu la sharika la walam yakul lahu wali min az-zilli bai da wali saboda wato kenan kaskanci bai da wato ga wanda zai ji in kace abinda ka gaza wali ka je maka kenan ko yauwa yanzu ko aure zaka je sace wani shine waliyin ka duk wanda kaga ka bashi walittaka je karbo maka aure ka yadda da shi zai je karbo maka ba zai je karba kansa ba da kansa zai karba zaka tura shi ba sai je ba saboda haka duk wanda ka dauke shi waliyin ka ma'ana ka jibinta masa lamarin ka to kana ganin cewa duk maslahar ka zai iya bi saraka da haka waliyi shine wanda zai taimaka maka a lokacin da baka da karfi zai bi ka kadunka a lokacin da kake bukatan kadun zai taimaka maka a gurin kowane irin bukata kowace irin bukata zai taimaka maka to wanda shi ne ake abin ko kuma in an fi karfinka to duka wannan Allah madaukakin sarki babu inda ya gaza don haka baya bukatan wani wanda zai taimaka masa a wannan gurin saboda wato kenan wai shi ya gaza shine zillade kenan ko yawwa kaga yanzu ba za ka iya yin abu kaza da kaza da kaza ba don kana bukatar ka shingina a jikin inuwar wani ba za ka iya zuwa maka ba haka wani ko yana raba kujerar maka sai ka je ka jingina a jikin inuwarsa sai ya baka ba za ka iya biyan kuɗin makaranta ba wani kuma yana bayar kuɗin makaranta sai ka je ka jingina a jikinsa sai ya baka ba hanyar da za ka samu abinci ka ce wani kuma ka abinci a bayan sa gurin sai ka je ka jingina a jikinsa sai ya baka saboda duk abin da za ka iya jinginuwa wani ya taimaka maka to Allah baya da bukatan wannan don haka baya bukatan mai taimakon ko don haka aka ce wa kabirhu ku girmama Allah madaukakin sarki ku girmama Allah madaukakin sarki shi yasa aka samu da har a cikin kiran sallar mu saboda mu sauki girman Allah Allahu akbar Allahu akbar a cikin sallar mu ana son ko lokacin mutana Allah mutum na girman sa da haka shi yasa kowane rukuni sallah kace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ba kace kabir ba sai kace akbar ala wazan af'al don haka akbar yafi kabir yafi kabir saboda girman Allah madaukakin sarki ake son kullun ya zama a cikin zuciyar mu mu girmama Allah madaukakin sarki takbiran asalin kabbarawa asalin girmamawa saboda Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ni'ima a cikin ni'imominsa ya ba mu rahama a cikin rahamominsa ya sauka mana alkur'ani ya ɗaukaka mana annabi musallallahu alaihi wasallam ya yi mana kashedi ya yi mana wa'azi ya nusar da mu duka wa'annan a cikin wata ganin rahaman Allah maɗaukakin sarki ne don haka shi samuwa muke gode wa Allah maɗaukakin sarki muke kabbara Allah maɗaukakin sarki kuma da wannan ne muka zo ƙarshen suratul isra'i ko mun zo daidai kuma da karatu karatu ya kare mun zo kuma karshen wato kenan sura Allah mun gode maka cikin ni'imanka da ka nuna mana wannan ɗaya ne mun ci sura guda kenan yau kuma mun raba ramadan daidai ko to alhamdulillah za mu dakata nan abin da muka faɗa daidai Allah ba daukakin sarki ya ba mu ladan sa Allah ya ganar da mu shi Allah ba mu iko aikata abin da muka kuskure Allah ya ganar da mu kuskuren Allah ba daukakin sarki muna roƙonka ka yafe mana ka ba mu iko gyara